إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yau muna daren asabar daren shida ga watan rajab jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam hijira 1447 wanda ya muwafaka da 26 ga watan 12 shekara 2025 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatu da ake gabatarwa a kowane sati wanda yau ma za a ci gaba to muna karanta littafin ihya sunna wa ikhmadul bid'a wallafar shaikhu usman ibn fodiye rahimahullahu ta'ala wanda wannan shi ne darasi na sha shida muna nan cikin shafi na sha takwas a bugun da ke hannuna a ƙarƙashin albabu sani babe na biyu da malam yake bayani akan ma'anar bid'a da kuma dalilai da suke wajabta cewa a ƙaurace ma bid'a a nisance ta su malam yana koro bayanai wanda daga cikin bayanan da ya kawo kuma ya tsawaita kawowa daga malamai shine karkasuwar bid'a da wasu daga cikin malamai suka yi na karkasa ta zuwa gida biyar kamar shi Izzuddin ibn Abdussalam sultanul ulama Izzuddin ibn Abdussalam da kuma almajirinsa alkarafi rahimahullah da sauran kuma waɗanda suka ɗauko daga gare su kamar wato su alfaki hani da kuma waɗanda dai malam ya ambaci sunayensu a baya to za mu tashi inda mali yake cewa wa fi takhalisul ikhwani aidan yazo a cikin littafin takhalisul ikhwan kuma aidan yana ishara kan cewa ya ambace shi a baya so kuma sai ya sake ɗauko magana dai daga wannan littafin mai suna takhalisul ikhwan wanda mun yi bayani ba ɗaya ba biyu ba cewa shi wannan littafin bincike bai tabbatar da waye marubucinsa ba haka kuma malamai sun ce littafin bai shigo hannunsu ba su ballantana a koma a littafin don a samu ƙarin bayani akan abin da shi a shekhu usmanu yake kawowa so duk da kuma yana yawan ambatarsa a mabambantan littattafansa daban-daban to amma kuma duk da haka dai ba a san waye marubucinsa ba su wannan dai ba zai cutar ba matukar abin da aka kawo abu ne wanda yake ya dace da daidai to wannan ba matsala ba ne rashin sanin sunan mai littafi to ba shi ne babbar illa ba babbar illa shi ne abin da aka kawo ya yi daidai da nassi ko bai daidai da nassi ba wannan shi ne ma'auni idan ya dace da nassi ba matsala in kuma bai dace da nassi ba to kaga ba za a karba ba ko da an san waye rubuta littafin wannan shine ma'auni to qabla hazal kalami bi qalilin ash-shaykh usman yace shi mai littafin ya ya kawo wata magana kamin wannan magana da wani bayani kaɗan sai yake cewa fakhaffifu ya ikhwani hadakumullahu albid'ata shi mai littafin yake cewa ya ku yan uwana ku sassauta game da lamarin bid'a eh ku sassauta game da lamarin bid'a abinda yake nufi bisa gini kan abinda su suka tafi a kansa cewa bid'an nan kashi-kashi ce akwai wadda take wajiba akwai muharrama akwai mustahabba akwai makaruha akwai mubaha to shine sai ce ku sassauta game da lamarin ita bid'a din ma'ana ta fuskar inkari idan za ku yi inkari ku ce kaza bid'a ne ko wanda ya kaza ya zo da bid'a to ku sassauta wai tunda akwai bid'ar da take wajibi ne ma a yi ta akwai bid'ar da ita kuma musahabi ne a yi ta akwai bid'ar da ita kuma halat ne a yi ta to shine sai wannan magana wai a daina kausasawa a daina tsanantawa dangane da inkari e, to wannan gini ne akan abin da su suka tafi a kansa to da wannan kashe-kashen ya tabbata nasi ya goya masa baya to kaga magana tasa haka ne to sai zan kuma abinda suka tafi a kansa matafiya ce wadda yake ta kuskure magabata ba su yi ba sannan ba su dogara kuma ga wani nassi ko wani dalili wanda yake zahiri akan wannan karkasuwar bid'a din su kaga batun kenan a sassauta game da labarin bid'a bai taso ba eh inda zai taso in ya zan wannan kashe-kashen ya samu gurbin zama ta fuskar dalili ko daga su magabata to kuma babu babu kamar yadda muka yi ta bayanai a kai saboda haka abin da yake daidai bid'a inda ta shafi addini to ba wani zancen sassautawa za a yi inkarinta kuma duk wanda ya zo da ita za a yi masa inkari alana kowaye mahama kana wa mahama balaga duk tarin iliminsa duk tarin shekarunsa duk girman matsayinsa in ya zo da abin da yake bid'a to za a yi masa inkari wannan shine zance na gaskiya kuma al'asar da zai kawo shi a shekhu usmanu a littafin nan gaba maganganu na sahabbai da tabi'ai wadda misalai wajen riƙo ga sunna da kwadaitarwa ga sunna da nisantar bid'a ai yana roshe wannan magana din ta shi mai takhalisul ikhwan wanda za su zo a babi na gaba so a wata nuskan kuma fa haƙiƙu madadin fa haffifu e fa haƙiƙu hadakumullahu albid'ata ma'ana ku yi ta haƙiƙi kamin ku ci abu kaza bid'a ne to ku yi bincike ku samu tabbas eh kar ku ce abu kaza ba bid'a ne alhali ko ba bid'a bane to kuma wannan ibaran ma ta fi kyau eh ta fi kyau bisa ga ita wannan da aka buga littafin a kanta ta fi hafifu ɗin fa haƙƙi ƙuɗin ta fi kyau shi wannan babu lagubara alaihi wajibi ne kamin ka ce ka za bid'a ne kowa ne ya zo da bid'a to ai dole ka yi ta haƙiƙi ka yi bincike ai eh dole wannan ai wajibi ne eh to kaga bisa ga wannan nuska ɗin kaga babu babu matsala game da maganar shi a sahibu ta khalisul ikhwan sai ce wa fassilu kuma ku rarrabe bainal qabihati tsakanin bid'a wadda take maimuni fatunki ruha sai ku yi inkarinta wa bainal hasanati falatunki ruha eh amma wadda take bid'a ce mai kyau to ita babu tun inkari yana nufin bid'a wajiba da kuma bid'a musahabba eh da kuma bid'a mubaha to su waɗannan nau'uka guda uku su a wurin su ba a inkarin su eh to kaga da a ce maganar tasu tana da dalili aga sai a tafi akan abin da suka faɗa to amma kuma babu wani dalili wanda yake da suka dogara da shi kamar yadda dai muka ji maganganun su ɗaya bayan ɗaya sai ce litaslamu inda rabbikum domin ku samu kubuta a gun ubangijinku min mulabasatin munkarin bin nahya an munkarin daga cuɗanya da abin da yake mai muni ta hanyar hani daga munkari tunda su a wurinsu yanzu idan ya zan bid'a kaza musahabi ne ma a yi ta to kaga wani ya zo ya yi inkari kan wannan musahabin to kaga inkarinsa ya zama munkari ya zama munkari a wurinsu eh ko da yana ganin shi cewa kamar zai hana munkari ne to abin da yake akai munkari ne eh fa inna man yunkiru ma la yahillu inkaruhu domin duk wanda yake musun ko inkarin abin da bai halatta ai inkarin sa ba ka amilil munkari Allah zai yanhahu au akbara to kamar wanda yake hana munkari ne wai kamar wanda yake aikata munkari ne yana aikata munkari kuma yana hani a kansa au akabara ko kuma munkarin da shi yake aikatawa ma ya fi wanda yake hani girma wai shi ne misalin wanda zai ce a bar bidi'a mustahabba ko bidi'a wajiba ko bidi'a mubaha eh so sai ya zama misalin sa kamar wanda yake yana aikata wani aiki haramtaccen aiki yana aikata shi kuma ya koma gefe yana ce ma mutane su daina wannan aikin wali zalika saboda haka ne na kaltu lakum don ya yi maganganu da yawa a littafin nasa to shi yasa nan na kalto muku fi hazal kitabi a cikin wannan littafi na shi ta khalisul ikhwan al-ikhtilafati wato saɓani na malamai daban-daban litaji ta nebo inkara mafihi khilafun don ku nisanci abin da yake inkarinsa akwai saɓani a kai na malamai wa inkaruhu minkum la yajuzu kuma irin wannan ku ce za ku yi inkarin shi ba zai halatta ba tunda su sun gina wata ƙa'ida wai duk abin da ba a yi ijima'i akan haramcinsa ba ba za a yi inkari a kansa ba saboda haka an samu bid'a wasu sun ce ana yi wasu sun ce a'a bid'a ne ba za a yi ba to wai wanda ya ba za ka yi masa inkari ba to kaga in an ɗauka cewa wannan shine ma'auni so za a samu matsala don kusan abubuwan da ba a yi saɓani a kansu ba ba su da yawa tsakanin masu cewa kaza bid'a ne kaza ba bid'a ba ne suna da yawa to sai ya zamo gaba ɗaya ma inkarin ma ya roshi inkarul munkari ma sai ya zan babu shi to shi yasa abin da yake daidai ma'auni shine abin da ya saba ma nassi duk abin da ya saba ma nassi za a yi inkarinsa duk abin da kuma nassi ya tabbata a aikata to za a yi kira mutane su zo su aikata wannan abu ba wai sabanin mutane ake kallowa ne ya ce wani bai ba wannan ne ma'auni ba shi da ya ce ana yi mai dalilinsa wanda ya ce ba a yi mai dalilinsa sai a auna sai a gano wanda yake da hujja sai a goya masa baya a ƙarfafi maganarsa wanda bai da dalili shi kuma sai a yi watsi da maganarsa wannan shi ne abin da ilimi yake tabbatarwa ba wai saɓanin malamai ba sai a fake da cewa ai ikhtilaful ulama'u ikhtilaful ulama'i rahmatun ai an ce wai saɓanin malamai rahama ne saboda haka duk wanda ka ga dama kawai ɗaya ka abin nan eh to kaga wannan kusan ka'ida gaskiya in an ka bita to addinin zai samu matsala musamman yanzu da kaga sabani yayi yawa in na fito na faɗi abu to shi wani ma'auni a wurinsa wace mazhaba nake wace kungiya nake in na yi daidai da kungiyarsa to duk abin da zan faɗa zai mara min baya in ba na cikin kungiyarsa ko ɗariƙarsa to duk abin da na faɗa shirme ne ƙarya ne to kuma wai masu riga ta ilimi su ne ke haka ba wai jahilai ba to mutane da ke irin wannan rayuwa za a zo a ce musu wai don an samu saɓani kan abu to abu nawa ne malaman na ƙasar suka yi ijima'i a kansa ba su da yawa ƙwarori ne ƙwarori ne to Allah ya gafarta musu eh kurakurai ne suka fada a ciki so bai halatta kuma a bi su akai ba wa inna ma nabbahtukum to sai ya ci gaba da fada shi mai littafin takhalisul ikhwan yace nabbahtukum nayi muku fadakarwa ne ala haza akan wannan magana da na kawo li'annakum taz'umuna annakum tunhauna 'anil munkar ko tanhauna 'anil munkar domin kuna rai cewa ai tanhauna anil bida'i li'annakum taz'umuna annakum tanhauna anil bida'i wal manakiri don kuna rai cewa kuna hana bid'o'i da abubuwan kyama ma'ana kuna da'awa kuna wa'azi to shi yasa ne muku wannan magana fa uridu an u'inakum ni kuma ina son in taimake ku bi an u'allimakum in sanar da ku wajahat tagayiri fuska yadda ake canza mummuna to shi yasa na yi muku waɗancan bayanai da shi a shehu usmanu ya ta ɗaukowa daga littafin nasa eh wai sai a faɗi ga yadda za ka yi tagayiri ga yadda za ka yi inkarin munkarin da sauransu saboda haka ma'auni dai shine nasu duk abin da nassi ya tabbata a kansa to shi ne za a mara ma baya abin da kuma babu nassi to ba za a yi aiki da shi ba intaha maganarsa ta ƙare shi mai littafin takhalisul ikhwan kusan duka dai a shehu usmanu naƙal yake yi yana kawo maganganu ne bisa ga abin da ya gani cikin littattafai kuma sai ya ƙara kawowa daga littafin ya ce wa fi takhalisul ikhwan aidan ya zo a wannan littafin kuma ƙabla hazal kalami bi ƙalilin wato gabanin wannan magana da bayani ɗan kaɗan ga abin da mai littafi yake cewa fanzuru rahimakumullahu ku yi dubi Allah shi muku rama fi a ƙasamil bid'ati dangane da kashi-kashin bid'a da aka kawo wahfazuha kuma ku haddace wannan karkashi-karkashin kakkasa wanda aka yi to ku haddace shi kaga har umarni yake wai a haddace wali ta'alamu don ku san annahu laisa kullu bid'atin tunkaru domin ai ba kowace bid'a ce ake inkari ba bal takunu kama tarawna mustahabba don kamar yadda kuka gani ai akwai bid'a da za ta iya zamowa abun so to kaga ko zaka hana abin da aka so to duk wannan sun gina magana su ce akan abin da su magabatansu suka faɗa su shi izuddini ibnu abdussalam da su kuma alkarafi su suka yi ta kalidanci gare su ba su tsaya sun kalli maganganun nasu ba a matsayinsu na malamai to don da sun tsaya sun kalli waɗannan maganganu nasu kamar yadda wasu suka yi to ba za su bi su akan waɗannan maganganun nasu ba to shi yasa har ko yaushe malami ya ijtihadi kan wata mas'ala to akan tsaya a auna a auna wannan ijtihadin nasa a dora shi kan sikeli na ilimi sai a auna ba cewa kawai za a yi a ɗauka ido rufe a je a yi ta aiki ba duba da cewa ai malami ne to ko malami ne kaga ai ba ma'asumi ba ne akwai yiwuwar ya kuskure akwai yiwuwar ya jahilci akwai yiwuwar ya samu wahami akwai yiwuwar ya manta akwai kuma gazawa ta ɗan adam duk za iya samu akwai rafkana to shi sa duk wanda ya faɗi wani abu na ijtihadi na fahimtar sa to auna shi ake yi bisa ƙa'idodi na karatu idan dalilai sun goya masa baya sai a karba in dalilai ba su goya masa baya ba sai a aje masa abinsa in malami ne mai kokari a musulunci sai a masa addu'a Allah shi yafe masa ba za a ci mutuncinsa ba tunda yana da falala wasu wuraren kuma ya dace da daidai nan da ya kuskure to sai a roƙa mai gafaran Allah eh to haka masana suke yi sabanin mu yan yau kowa yana auna magana da mazahabinsa da ɗariƙarsa da kuma kungiyarsa ana ta ta'assubanci da ta kalidanci kuma na jahilci sai haga mutum limaminsa ko jagoransa abin da ya karara kuskure ne a fili in ma kasa shi kwana ka ce rantse da Allah abin nan da malamin ka yi daidai ne zai ce maka ba daidai ba ne to amma kuma zai fito ya ba shi kariya saboda mi ai shugabansa ne shugaban kungiyarsa ne ko shehinsa ne to wannan duk jahilci ne da rashin karatu shi kuskure ba wanda ake bi a kansa babu wanda ake bi a kan kuskure kowaye duk wanda ta bayyana ya sauka kan layi to barinsa ake barinsa ake yi sai a kama gaskiya tun da dama addini ake ba wai son zuciya ba kuma dama ba zatin shi ake kallo ba abin da yake a kai an gane? ba mukaminsa ba ba shekarunsa ba ba karatunsa ba duk wannan ba ma'auni ba ne akwai wani na can wanda bai kai shi shahara ba ya fi shi karatu zai iya zaunar da shi ya ba shi karatu har ya bar duniya ko ba a san shi ba to kaga inda shuhura ita ce abin nan ma'auni eh to sai a ce kenan wancan ba malami ba ne sau da haka shi wancan da ya shahara kowa ya san sunansa ai shi ne malami to duk lalacewar ilimi ne shi yasa mutane suka koma ga wannan ma'auni da kuma tsaya a tattance suwaye ma malamai da an ce kaiwa ne jagora ne ba shi ka nuna malami ba ne ko da wasu sun kira shi malamai don dama malamai su ne za su ce wani malami ne ina ba an gane malami shi yake nada malami ba jahilai su ne za su zo su nada ka su ne ma kabbara kana hayaniya wai da sunan kai ka tara karatu Allah ya samu wani lafiya to shine yace fa yusabu alaiha wai har ma a bada lada a kanta to ya zai abu ya zama bid'a kuma a ce wai akwai lada a kansa wannan abadan ba zai taba yiwa ba da haka ne da manzon Allah ya yi bayani sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya ba da misalan bidiyo'i waɗanda in an yi su za a samu lada ko sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina amma duk ba a samu ba eh saboda haka duk abin da yake bid'a ne to ba shi da lada kuma zunubi ne kuma haramun ne a aikata shi kuma za a yi inkarin sa eh shi yasa kamar yadda na gaya muku a wancan karatu a wani littafi nashi mai suna ifhamul munkirina to a ciki yake cewa abinda mazhabin malikiya yake a kansa bid'a kowace iri ce inkarin ta ake yi kowace iri ce wannan shine mazhabul abin nan almalikiya su ba su sassauta ma dan bid'a al-imamu malik shadidun alal mubtadi'a to haka su ma almajiransa haka ma mabiyansu to in ka gan ba maliki kuma yana bid'a to ya sake tafarkin magabatansa ne wa mubaha akwai wadda kuma take halat fala yusabu wala yuaqabu alaiha babu lada babu uquba akanta wa wajibatan akwai kuma bid'a wajiba fa yusabu ala fi'liha sai ana bada lada akan aikata ta wa yuaqabu ala tarkiha ana azaba akan barinta wa makaruhatan akwai kuma bid'a makaruha fa yusabu ala tarkiha ana bada lada akan barinta wala yu'aqabu ala fi'liha ba za a yi uquba akan aikata ta ba eh to duk wannan magana an gina ta ne akan kuskure eh saboda ko dai ya zama abin da suka kira bid'a ba bid'a bane ba bid'a bane an gane to mafi yawa kuma sun faɗi waɗannan misalan kuma mun ji su a karatun da ya gabata eh to muna addu'a Allah shi yafe musu to intaha maganarsa ta ƙare duka dai wannan maimai ne kan abin da ya gabata to sai a shehu usmanu ya ce nan zai yi magana fa'in ƙulta in kacce hijiranu zil bidi'ati ƙaurace ma ɗan bidi'a ma'abuci bidi'a almuharramati wadda take abin haramtawa muttafaqun alaihi ai malamai sun yi ittifaki a kan shi sandun malamai sun haɗu kan cewa wanda yake aikata bid'a muharraba to za a ƙaurace masa to fa hal yajuzu hijranu zil bid'atil makruha aula to shi kuma wanda yake aikata bid'a makruha shin za a ƙaurace masa ko ba za a ƙaurace masa ba ta shehu usmanu sai bujiro da wannan tambaya qultu sai ce to sai nace fal jawabu amsa wannan tambaya kama kala kamar da yadda shi wancan malamin ya faɗa fi takhalisul ikhwani a littafinsa takhalisul ikhwan ya ce zahirun risalati zahirin abin da yake cikin littafin a risala an gane? yawwa ta abu zaid alƙairawani rahimahullahu ta'ala to abin da yake zahiri cikin abin da ya kawo shine hijiranu murtakibiha ana ƙaurace mahatta wanda yake aikata bid'a makaruha shine zahirin magana shi malam mai risala rahimahullahu ta'ala liƙaulihi ba liƙauliha ba eh mai risala ai namiji ne ta wannan kuskure ne liƙaulihi saboda maganarsa ya ce walhijiranu alja'izu walhijiranu alja'izu ƙauracewa wadda take halat hijiranu zilbi da ati shi ne ƙaurace ma ma'abuci bida'a to kaga a nan wannan nassin magana shi mai risala ne a can ƙarshe-ƙarshen littafin to ya kawo wannan magana a kaga shi a nan idilaki ya yi cewa kawai ya ma'abuci bida'a bai yi ƙaidi bai ce bida'a kaza ko kaza da kaza kawai cewa ya ma'abuci bida'a to al'asar za a ɗauka kowace irin bida'a da almuharrama da almakaruha shi yasa ya ce shi ne zahiri saboda shi bai yi kaidi da cewa a'a sai muharrama ba to maganarsa tana nuni kan cewa da wanda yake aikata bid'a muharrama da wanda yake aikata bid'a makaruha duka za a kaurace masa bayan yi masa nasiha da ilmantar da shi cewa abin da yake akai bid'a ne to idan bai gyara ba to wannan sai a kaurace masa eh musamman malamai suka ce in an fahimci ƙauracewan za ta ba da fa'ida ma'ana za ta sa ya gano cewa abin da yake ba daidai ba ne bari ya gyara ina fatar an gane yauwa kuma ƙauracewa ana nufin a daina masa sallama illa lura ta shafe shi ba za a je ba ba za a yi masa ta'aziyya ba in an masa haihuwa ba za a taya shi murna ba da sauransu ko biyowa ya ce assalamu alaikum kawai sai a daga kai a kyale shi ko a juya eh to duk wanda ka aikata abinda ba daidai ba matukar hakan zai tasiri gare shi to abinda za a yi ke na fatar an gane yau to yin a unguwa ne kawai kowa ya bashi baya kawai a yi ta harakarsa amma sai an masa nasiha kuma an ilmantar da shi don akwai yiwuwar abin da yake bisa jahilci yake to cikin hikima da dubaru sai a abin nan a je a zauna da shi a yi masa bayani abin nan da kake yi wani bai da asali ga yadda abin yake ga yadda abin yake cancan kuma a ƙara a yi kamar su uku haka e to in an kaga ya cije ya yi mukabara to wannan sai a ƙaurace in kuma ƙauracewar za ta sa ya ƙara ƙirƙiro su bidiyo'in e to a haƙura da ƙauracewa a ƙyale shi a ci gaba da yi mai addu'a Allah ya shirya da shi tun da ƙauracewar ba za ta yi amfani ba yau to sai a ƙyale shi a ci gaba da yi masa addu'a Allah ya sa ya gane yawwa to shi ƙauracewa ana gina sani akan maslaha da mafsada eh wannan ake kallo wa qala abul hasan al maliki to abul hasan al maliki mai littafin tahqiqul mabani sharhi ne akan risala to ya faɗa fi tahqiqil mabani naqilan anil fakihani shi kuma ya naƙalto ne daga al fakihani shi ma ya yi sharhi ga risala ya ce waktulifa malamai masu sharhi sun yi saɓani fi muradi shaikhi huna akan manufar shi malamin risala a nan da ya ce a walhijiranu aljaizu hijiranu zulbi da ati shi me yake nufi wasu suka ce kowace irin bid'a shi maganarsa take nufi wasu kuma suka ce a'a yana nufin bid'a muharrama to shine yace faqila albid'atul muharrama wasu sun ce ana ganin yana nufin bid'a wadda take haramtacciya abinda wasu daga cikin shurahu suka faɗa kenan haka suka fassara maganarsa waqila almakruhatu wasu suka ce yana nufin bid'a makaruha sai ya zamo muharrama din min babi aula kenan kenan duka su biyun magana ta shafe shi eh to kuma wannan shine daidai yawwa saboda shi malam mai risala ahlus sunna ne kuma salafi eh an gane yawwa yana daga cikin malamai na malikiya waɗanda suka sha sunna eh kuma kusan yan bid'a ba sa ba sa son littattafansa eh musamman littafin sa na risala da kuma littafinsa aljami'u da ya bayani akan matsaloli na aƙida da kuma makamantan wannan to za ka ga gaskiya ba sa abin nan ba su cika yawan istishhadi da shi ba ga shi kuma allah ya sa masa karkuwa tunda ta fuska shekaru duk malaman nan ya girme su su mai muktasar mai askari mai akhdari mai al'ashimawi mai duk yana gaba gare su yana gaba gare su so kusan ana ji da shi a wannan mazhaba kwarai-kwarai da gaske shi ya sama wasu malamai kimai laƙabi da maliku sagiru maliku ƙarami kenan akwai babban maliku ne sagiru to haka suke faɗa gare suke masa laƙabi su saboda haka abin da yake daidai maganarsa kowace irin bid'a ta shiga ciki wannan shi ne daidai sun makala sannan ya faɗa shi mai ta haƙiƙul mabani ya ce wa ƙala alfaki hani malan alfaki hani ya faɗa wa fi hijirani zilbi da atil makaru hata indi nazaru sai ce wai shi akwai abin dubawa game da ƙaurace ma wanda yake aikata bid'a makaruha irin taron addu'ar suna shin mai irin wannan bid'a za a kaurace masa sai ce wai shi akwai abin dubawa a kai shi yana ganin bai kamata a kaurace masa saboda shi ya yarda da wancan kashe-kashen eh to kuma bid'a makaruha kaga ba lada eh ba ba uku ba amma akwai lada akan bari eh akan barinta to shi yasa yake ganin bai kamata a kaurace masa ba to hal ya juzu hijranu murtakibiha aula shin yana halatta a kaurace ma wanda yake aikata ta ko baya halatta eh to shi dai ce dai bai bayyana gare shi ba kan cewa a kaurace ma wanda yake bid'a makaruha eh shi abinda ya tafi akai kenan rahimahullahu ta'ala amma dai abin da yake daidai shi ma duk da babu bid'a makaruha ala ta haƙiƙi Eh, bid'a mafi kankancin matakinta shine haramci eh duk da dai sun tafi kan cewa akwai makaruha din eh tunda a kusan zaka ga babu abinda ma shedan ya fi so in ka cire shirka da kafirci kaman bid'a ita ce mataki na biyu in ya neme ka ka zama mushriki ko kafiri ka fi karfinsa to sai biyo maka kofan bid'a in ka fi karfinsa sai zo maka kofan alkaba'ir to a wurin shaidan bid'a ta fi soyuwa gare shi bisa ga kabira iri ya kira ka zuwa zina ko shangiya da sauransu saboda yana ganin waɗannan zunubi ne wanda ya rataya iyakai kawai ita kuma bid'a za ka ɓace kuma ka ɓatar da wasu shi dan bid'a koyo shi akwai wasu baya gare shi ko ba haka ba tunda dole ya kira wasu zuwa ga wannan abun wancan shi kuma galibin zaka gama a boye yake abin bai ma son mutane su sani ba wai ya kira mutane ba sai abin ya zama masa ɗabi'a shi kuma dan bid'a zai zo ya kafa sifika ya dinga kiran mutane ayi ku zo ku yi kaza kaza da kaza ya ta bayani sai mutane su rudu da shi to shi yasa shedan yake son ya dora ka akan bid'a din kamin ma ya je mataki na abin nan eh wanda ibn al-qayyim yayi wannan bayani a littafin sa bada'iul fawaid da kuma littafin sa madarijus salikin eh intaha bayanu haddil bid'ati to bayanin ma'anar bid'a ya kare wa adillati wujubi tarkiha da bayanin dalilan da suke wajabta a bar bid'a din wa aka sabe ha da kashe-kashenta wa ma yunkaru min ha da abinda malamai suka ce za a iya inkari da gare ta wa ma la yunkaru da abinda kuma ba a inkari wannan shine karshen wannan babi yace Allahumma waffiqina littiba'i sunnati nabiyyina nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah kai mana muwafaka daga munkatar da dacewa da sunnar bin sunnar annabinka sallallahu alaihi wasallama bi jahihi indaka don alfarmarsa agunka to wannan tawassuli ne kamar yadda ya saba mun yi bayani a kansa a farkon karatu e cewa yana daga cikin kurakurai da shi a shekhu usmanu rahimahullahu ta'ala ya fada a kai dogaro da wasu malamai da suka ce ai ana tawassuli da alfarman annabi ko da haƙƙinsa ko da matsayinsa da sauransu musamman ya tasirantu da ibn al-hajj mai littafin al-madakhal kusan abin da ya tafi a kai kenan da kuma shi jalaluddin suyuti sauran malamai dai irin su abdulkarim magili da ire-irensu waɗanda dai suka tasirantu da su a cikin littattafansu amma dai abu ne wanda yake kuskure al'imamu abu hanifa tun wancan lokaci shi yana hana irin wannan tawassulin yana hanawa ƙwarai da gaske su za ka ga a fiƙihu na mazhabarsa suna hana suna sa wannan layin cikin abubuwan da aka hana saboda shi limamin ya hana to kusan wannan shekul islam ibn taimiyya a risalarsa ƙa'idatun jalila fi tawassul wal wasila to duk ya kawo maganganun nasu da maganarsa da maganganun almajiransa da sauransu kuma galibin abinda su waɗancan malamai suka dogara na hujjoji ba za ka ga hadisai ne daga maudu'ai sai hadisai waɗanda suke raunana babu wani abu da ya tabbata kuma wannan baya kore cewa annabi wai kama ana inkarin yana da ƙiba ko daraja da sauransu a ba haka ba ne kamar yadda su 'yan bidi'a suke faɗa in ka ce ba a yi sai su ce wai ka ce annabi bai da daraja a an ce ba a yi ne saboda babu nassi shi ne to za a bauta ma Allah da abin da bai tabbata ba ai ba zai yi ba ai da nassi ya tabbata ai mu ne kan gaba ai da mun gani cikin littattafan hadisi to mu ne kan gaba ai to wannan shine dalili amma annabi ba musulmi mai hankali mai inkarin falalarsa ko darajarsa babu shi to sharri ne na 'yan bid'a in ba su da amsa shine sai su kirkiro na abu su bata maka suna da an matsa sai a ce mamakin annabi sai haɗa ka rigima da jahilai da ya fito sai a ce ga makiyan annabi to duk sharri ne na yan bidiya saboda haka yan bidiya ku ji tsoron Allah babu wani musulmi mumini mai imani mai adawa da annabi babu shi ba taɓa samun sa ba a duniya duk wanda haka yana kin annabi ko yana inkarin daraja annabi to dama ba musulmi bane wani kafiri ko mushriki ko munafiki amma musulmi mumini ko da imanin nasa gwargwaron azzarra ne kuma a ce yana kin annabi ƙarya ne a tarihi ba taɓa samun wannan sai dai a yi masa sharri a ce da shi maƙin annabi ne wasu su faɗa shi ba wai ya faɗa ba e to wannan akwai wannan zalunci ne da cin amana da ƙazafi da ƙage yan bid'a sun saba yi sun yi wa malamai kamar shi shekul islam ibn taimiyya lokacin da ya ce ba a istigasa da manzon Allah ba a neman agaji da manzon Allah sai suka kai ƙara wurin sarki aka ce wai ya ce wai annabi bai da matsayi bai da daraja aka shirya mukabala kuma ya je kure su eh shi sarkin abinda suka gaya mai daban abinda shi kuma ya faɗa daban da ya zo sai ce to shi ga abinda ya ci da abinda suka gaya wa sarki sun ce wai ibn taimiyya ya ce manzon Allah bai da daraja da ya zo ya ce a shi ba haka ya ce abin da ya ce ba a neman agaji da kowa sai da Allah ba a nema da manzon Allah ba a gasa da manzon Allah ya ce shi abin da ya faɗa ke nan sai wasu malaman bid'a suka ce a to wannan babu wani abu masu hankali cikin su ke suka ce to wannan ba komai bane ce to shi abin da ya faɗa ke to haka suke eh ibnu kasir ya kawo wannan tarihin littafin sa al-bidayatu wan nihaya to sun saba irin waɗannan abubuwa sun saba ko da kaga sun yi yanzu ba sabon abu bane dama can suna yi eh da zaran abu bai tabbata ba kace ba za a yi ba inda yana da alaka da annabi sai a ce makin annabi haki ai yan bid'a dillalan sharri ne mala eh Allah ya shirye da ku yan bid'a to albabu salisu babe na uku fi bayani ma warada an sahabati ya kunshi bayani kan abin da yazo daga sahabbai wattabi'ina da tabi'ai wattabi'it tabi'ina da kuma masu bi tabi'ai almajiran su kenan min bulughihimul ghayata bayanan kuma suna kunshi da yadda su sahabbai da tabi'ai suka kai makwara fittiba'i sunna wajen bin sunna wajen tinabil bid'ati da kuma nisantar bid'a to shine a shehu usmanu zai kawo muna maganganunsu don su karfafe mu game da yakan bid'o'in wanda kuma maganganun da zai kawo kamar yadda za mu gani to duka suna rushe wancan karkasuwar bid'a din da waɗancan suka yi da cewa ai ba kowace bid'a ake yi wa inkari ba an gane kamar yadda zamu gani to shine yace min asari sahaba fittiba'is sunnati daga cikin asaru na sahabbai jam'u asar eh maganar sahabi ko tabi'i to su ake kira da al'athar wannan shi ne abinda ya fi zuwa a bakunan malamai na hadisi abinda yake kuma aiki ne na manzon Allah ko maganarsa to sai a kira shi da hadisi maganar sahabi ko tabi'i sai a kira ta da asar ita galiban ba a kiranta hadisi saboda malamai suka ce a rarrabe tsakanin na annabi da wanda ba nashi ba to wannan shi ne fittiba'i sunna wajen bin sunna qala abu bakar ne siddiq radiyallahu anhu sai fara da abu bakar as-siddiq da sunansa wannan abubakar kunyarsa ce eh me sunansa abdullahi eh eh abu kuhafa din ai shi ma ba suna yanka ba ne abdullahi ibn usman eh shi ne sunan sayiduna abubakar da mahaifinsa eh saboda haka kuliyar sace abubakar an gane as-siddiq wanda yake mai yawan gaskiya ko mai yawan gaskantawa eh an ce daga cikin sifofinsa abubakar baya ƙarya ba a taba gani yayi ƙarya ba qabla al-islami wa ba'da al-islami bai taba ƙarya ba to kaga ya cancanci wannan suna duk abin da zai faɗa gaskiya ne radiyallahu anhu to haka ya kamata amma a haka a samu wani shaidani ya ce ai ba mutumin kirki ba ne to mutumin da ma an kasa samun ƙarya daga bakinsa wanda ƙarya ita ta yi ko bi sauƙi ya yi to ita ma an kasa samu amma kuma ka ce mutumin banza ne su waɗancan 'yan shi'a da sauransu ai ya yi ƙwacin khilafa kaza kaza abubuwa maganganu marasa daɗi marasa daɗi tumu abinda muke yaƙanku wuri ɗaya da wannan bawan allah ya taɓa yin ƙarya sai ku kawo ba za su iya kawo ba don babu babu sai dai su kirkiri maganganu shi ma na karerai su faɗa ce ai yayi yaudara ai ya ci amana ai yayi kwacin khalifanci sayyiduna ali shi ya cancanta ya zamo khalifa bayan manzon Allah sai yayi kwace a su ina ransu da su dadi ina ransu da su dadi su radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda ya ce lastu tarikan shay'an ya ce ban kasance mai barin wani abu ba kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya amalu bihi illa amiltu bihi ban kasance ina barin wani abu wanda manzon Allah yake a kansa ba yake aikata shi ya ce face sai na aiki da wannan abu kuma gaskiya ne babu wani aiki da ya tabbata manzon Allah ya wanda abubakar bai yi shi ba babu shi to kuma haka ya faɗa haka ya faɗa radiyallahu anhu ya ce inni aksha domin ni ina jin tsoron in taraktu shay'an min amrihi an aziga ina jin tsoron in na bar wani abu daga cikin abin da ya fito daga manzon Allah na umarninsa in karkata daga tafarkin gaskiya yace to shi yasa duk abin da na san manzon Allah ya aikata ina na akan sa in na hani ne na hannu in na aiki ne kuma zan aikata to wannan shine rayuwarsa shine rayuwarsa saboda haka sayyidina abubakar baya wasa da sunna in dai aka ce manzon Allah yayi abu ko yayi magana to yana na akanta kuma ya faɗi wannan magana ne saboda abin da ya faru tsakanin shi da na fatima lokacin da manzon Allah sallallahu sallama ya bar duniya to aka zo bayan an khalifantar da shi sai ta zo tana neman ya ba ta gadon da manzon Allah ya bari wata dukiya da aka samu ta khaibar da sauran abubuwa da na fai'i sai ce mata to shi ya ji manzon Allah ya ce su annabawa ba sa ba a gadonsu ba a gadon abinda muka bari zai zama sadaka ne ta ce to ita bata san da wannan magana ba ce to shi ya ji shi ya ji to nan ne ya faɗi wannan magana ce lalle shi ba zai bar abin da manzon Allah ya aikata ko ya faɗa ba duk abin da manzon Allah ya faɗa na umarni to shi yana na a kansa saboda yana jin tsoron karkata to haka dai ta yi ta yi dai ya ce shi ba tun da ya ji annabi ya faɗa ba to ba zai bada ba to haka dai ta yi abin da ya bata mata rai kusan dai har ta bar duniya da yake bata jima ba da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita Allah ya karkaranta eh to wanda yana daga cikin abin da ya bakanta masu yan shi'a rai yana cikin abin da suke lisafawa na zaluncinsa cewa ya ci gadon na na fadima shi kuma hadisi ya ji daga manzon Allah kuma ba shi kaɗai ya ji hadisin ba manzon Allah ya ce mu taron manzanni annabawa duk abin da muka mallaka in muka mutu muka bar duniya to ba a gado sa sadaka ne ya koma baitul mali cikin wannan shine hujjata saboda haka ya kwasu dukiyar ya saka ba wai ci yayye ba in kuma kana da inda ya ci sai ka kawo dan shi'a sai ka kawo ba ci yayye ba baitul mali ya sa kamar yadda dai manzo Allah din ya faɗa wanda diyarsa na Aisha ita tabbata wannan wannan kissat dan labarin yana nan fi sahih al-Bukhari wa Muslim eh labari ne tabbatacce to kaga wannan yana nuna maka yadda sayyiduna Abubakar yake da tsanani wajen riko da abin da ya tabbata sunna kaga bai kalli abin da zai fito daga ita na fadima ba na fushin da za ta yi ko jin haushinta da za ta yi shi abin da annabi ya faɗa shi an damuwarsa saɓaninmu kai matar kama sai ta sa maka take hadisai goma ma ko ba zai faru ba gara galla hadisi goma ba ƙwaya ɗaya ba hayaniyar ta kawai da surutu kawai sai a take sunnoni da yawa ayin magana ce to ai jaraba ce ya aka iya wani abu da kawai imanin ne da rauni ai duk abin da zai sa ka rabu da manzon Allah to wannan abin ai asalan ma bai halatta ka zauna da shi ba ai duk matar da za ta saka kana take sunnonin manzon Allah wannan ba mata aure ba ce ka sake ta ka nemi wata mana mata sun kare ne ko wahayi aka yi aka ce sai ka mutu da ita ita ma ta mutu da kai ba wahayi ba ne manzo Allah ba wasa ba ne ba wasa ba ne to da aboki da uwa duk wanda zai tilasta ka ka rabu da manzo Allah to ka rabu da shi eh saboda manzo Allah za a tambaye ka a kabari ba wanda zai tambaye ka matakka ko babanka ko malaminka ko ɗanka ko abokinka eh annabi za a tambaye ka ba zai yi kuma ka take sunonin manzon Allah ba ka sha ko zai yi aga ba zai yi ba eh to kaga bambancin su waɗancan da mu kenan eh wanda gashi hakan ya sabbaba wasu sun zo suna zagin shi har yau kan wannan matsala ɗin kuma ya san hakan zai faru amma bai sa ya ce a to wancan hadisin bara a je shi gefe ba bara a ɗiba a ba ta a kalli maslaha ai duk maslaha da za ta sa bara addini ai ba maslaha ba ce kuma dama ita maslaha ita na shiga ne cikin tsarin rayuwar zamantakewa na rayuwar duniya maslaha ba ta shiga layin addini ai shi addini kawai umarni ne ka yi ko ka bari ka yi ko ba masalaha a ciki a babu masalaha tana da alaƙa ne ka duba littattafan usulul fiƙihi ana bayani ne akan abin da ya shafi zamantakewar rayuwa to can ake maganar maslaha eh wa salla umaru radiyallahu anhu bi dhil hulaifati hakanan sayyiduna umar ya yi tsalla a zulhulaifa raka a taini ya yi nafila raka'o'i guda biyu faƙala da an ka tambaye shi sai ce a suna'u kama ra'aitu rasulallahi ya suna'u ya ce na yi ne kamar yadda ni ma haka na gaman zan Allah na yi sallallahu alaihi wasallama to ni ma haka na yi ni ma haka dai kamar yadda na ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana yi shi ma akwai wannan shurahabilu shurahabilu ibn simqi eh to akwai almajirinsa jubairu ibn nufairi wata rana sai ga shi ma ya irin wannan sallah ne sai tambaye shi ya ce to shi ma ya ga sayyidina umar ya yi a zulhulaifa kuma da aka tambaye shi ga abin da ya faɗa kenan wato su hujja a wurinsu su ga annabi ya yi su ko fa'ida ba sa tsaya tambaya ka sai yanzu wani za ka gaya mai hadisi sai ce wai mai fa'ida in yayi wai ana ce mai annabi ya yana tambaya fa'ida haba da Allah ai annabi ba a tambaya fa'ida ai duk abin da ya fito daga Allah ko manzon Allah to in sun faɗi fa'ida shi kenan in ba su faɗa ba to ba a tambaya ko ka san hikima ko baka san hikima ba ko ka san sababi ko baka sani ba kawai za ka yi ne ai kai bawa ne ko ba haka ba eh ba a tambayan ya aka yi kaza ko mi zai faru ko mi yasa annabi ya kaza ba a waɗannan tambayoyi to haka shi ma wannan magana ta zo fi sahihi muslim sayyidina umar to mahallin shahin na malam da ya yi shi ne sai ce ya ga manzon Allah ya yi kaga ashe su idanunsu suna kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ga me zai aikata su ma sai su aikata hmm to haka suke sai ce walima walamma azinat quraishu li usman radiyallahu anhu fi tawafi bil baiti lokacin da quraishawa suka yi izini ga sayyiduna Usman cewa ya je ya dawafi ga Ka'aba a sulhul Hudaybiyya annabi ya zo zai shiga Makka yayi umra sai kafirai suka ce ba su yadda ya shigo ba sai tsaya a wani wuri da ake kira al-Hudaybiyya to sai ya aika sayyiduna Usman cewa ya je ya gaya musu shi fa ibada ya zo yi ba ya zo ne saboda yaki ba su bari ya shigo yayi ibada sai tafiyarsa sai da na usman da ya je ya gaya musu ka ce su ba su yadda ba amma shi tunda suna da alaka da shi yana da matsayi kaza da kaza da kaza sun yadda shi ya yi umaran amma dai annabi ba su yadda ya zo ya yi ba ya ce a ni kan ba zan yi abin da annabi bai yi ba in shiga gaba annabi a ina ba zai yi ba ko dai ku bari in je in gaya wa annabi mu zo gaba ɗaya mu yi to ko kuma nima na haƙura to kuma abin da ya tabbata kenan abin da ya gaya musu kenan to shine lokacin da suka yi masa wannan izinin hina wajjahahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fil qadiyyati lokacin da manzon Allah ya fuskantar da shi zuwa gare su a wannan qadiyya din da suka ce yayi aba sai ya ki yace a shi ba zai yi ba ka duba fa ibada ce fa zai yi amma saboda manzon Allah bai ba sai ce shi ba zai yi ba saboda in yayi ya shiga gaban annabi sai dai ya hakura bai ce a to bari in je in je sai in gaya wa annabi ba eh kar ai bi babu wa qala sai ce ma kuntu li af'ala ba zan zama mai aikata hakan ba hatta ya tsufa bihi rasulullahi sallallahu alaihi sai fa annabi yayi to kaga su haka ma'aunin su yake koyo shi annabi yana gaba su suna baya in annabi yayi su yi in annabi yayi su yi to wannan shine sunna ba eh a ibada a mu'amala a komai ya zama wannan shine ma'auninka to wannan shi ake kira ahlus sunna ba wanda ka zaɓe ba ya zaɓi sunnar da take da maski da maiko ya aikata wadda adda zafi kuma ya aje ge na ba halin sunnan gaskiya ba ne to ai shi yasa su sahabbai sun ka cancanci wannan sunan to in ka kira kan ga ahalin sunna to sai ya zamo kana bayani gare su saboda su ba sunnan nan da gaske ba suka yi ta ba da gaske suka bi annabi ba munafunci ba son zuciya kuma to wannan kaga sandun littattafai da sira za ka ga suna kawo wannan irin su asiratun nabawiyya ta ibn hisham albidayatu wan nihaya li ibn kasir duk suna kawo wannan abu suka yi suka yi sayyidina usman ya ce ba zai yi ba to haka kuma shi ma suka kyale shi to karshe dai ba su bari manzo Allah ya shigo ba eh annabi yayi abin da yake yi a nan karshe sai ya koma madina Allah ya kyauta wa qala ali radiyallahu anhu to haka dai a shehu usman ya sa hikima kaga ya jero su ɗaya bayan ɗaya ya fara da abubakar ya fara da umar sannan usman sannan ali dama su hudu ne ai a nasu ajin ba kamar su to wa ƙala aliyun radiyallahu anhu sayyidina ali Allah ya ƙara masa yadda ya ce lam akun bazan kasance ba a da sunnata rasulillahi in bar wata sunna ta manzon Allah li qauli ahadin saboda kai fatawa wani shi annabi ga abin da as sunna shi sai wani ya zo ya faɗi akasin abin da ya tabbata daga manzon Allah sai da na ali ce to bazan bar wannan sunnar in zo don in bi maganar wannan ba ba zan yi haka ba so da shi wancan ba a ce in bi shi ba amma manzo Allah ba an wajabta min in bi shi to shi kuma ya faɗi haka dai saboda abin da ya faru saɓaninsu da sayidu na usman dangane da aikin haji a shi sayidu na usman yana ganin tamattu'i a haɗa umara da aikin haji an gane? shi yana ganin ba daidai ba ne shi a fatawansa ba a tamattu'i a aikin haji kuma har ya zo yana hani akan haka a zamanin khilafarsa kuma aka yi daidai da shi sayyidina ali ya je aikin haji a wannan lokaci to kuma sai ya ji ga abin da shi sayyidina usman yake hana mutane to da ya zo wajen talbiya wajen ihrami sai ihrami na tamattu ya ce allahumma labbaika bi umratin wa hajjatin kuma ya daga sauti allah bari ya kawo masaidi na usman ya zo ce an ce abinda nake hanawa shi kake hanawa ya ce eh gaskiya ne saboda lam aku ada sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ali qawli ahadin wannan ra'ayin kai abinda na yi kuma shi ne ya tabbata ga manzon Allah to ba zan bar sunna ba in kama magana wani to li ahadin din na aiga sai na usman yake da shi yake duk da zamansa shi ne khalifa ba an gane amma saboda ya san fatawarsa ta saba ma abin da ya zo daga manzon Allah sai ya aji fatawarsa sai ya yi to kaji ahlus sunna na gaskiya saboda haka in ba haka a tsarin ka ba to ka bar da awas sunna ka dai ce kana son ka zamo ahlus sunna Allah ya taimake ka ya nuna ba lokaci eh kai ta addu'a ko da ƙarshen rayuwarka ne dai Allah ya sa ka zamo ahlus sunna ko da ƙarshen rayuwarka ne kai ta addu'a amma in ba haka kake ba ai sunnar taka kaga ai ba ba ta gaskiya ba ce to mafi yawa mutane yanzu musamman mene ne sunna ba gaskiya shi wani kawai abin da ya ɗauka sunna da awa kawai da ka ce kai ahli sunna ne shi ke ko in ka shiga ƙungiyawa ne wai shi kenan ka zama ahli sunna ba haka ba ne sunna aiki ce fa aiki ne da kuma itikadi to kaji yadda magabata suke to shi ma wannan ya zo fi sahihul bukhari wa muslim to haka sayyidina ali saboda haka shi tamattu'i shi yana da fatawancewa tamattu'i ake yi kuma abin da ya tafi akai kenan eh da yake sabani ne tsakanin sahabbai aikin haji ifradi ake yi ko ko tamattu'i eh to su suna ganin ifradi ake kawai a ɗayanta aikin haji kadai shi za a yi wasu kuma na ganin za a iya tamattu'i shi sayyidina ali yana cikin su bai damu da cewa sayyidina usman ya hana ba duk da ya san ya hana din amma shi in ya zo tun da ibada ce to sai abin da ya tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi sallama to wannan shi ne sunna amma tun da shi ne khalifa to bai kira mutane ba da sauransu kawai dai shi ya yi a karan kansa tun da shi Allah zai tambaya wannan shi ma kuma hikima ce ta ta da'awa yauwa don kana tare da shugaba shi yana ganin wani abu na daban ya sauka kan layi to kai tsaya kan sunna sai ka kyale shi da mutanensa kai kuma ka yi ta yin abin da ya tabbata daga annabi eh to haka ake saboda yin sayi da na ali shi ma in ya hau mimbari yana kiran mutane to kaga za a samu fauda wasu za su yi tawaye wasu za su dinga wato sukan shi sayi da na usman din to amma duk bai yi wannan ba sai ya wadatu da nashi aiki kawai sai ya kyale shi to wannan shi ne Allah ya kyauta wa qala ibn abbas ibn abbas radiyallahu anhu ma yace an nazru ila rajulin min ahli sunna kallo zuwa ga mutum wanda yake daga cikin ahli sunna to ya da'u ila sunnati kallon kawai yana kiran ka zuwa ga sunna amma wanda ya tabbata ahli sunna ne i'tiqadan wa amalan wa sulukan wa mu'amalatan to wannan shine ahli sunna cikakke da aqidarsa da ibadarsa da mu'amalarsa da ɗabi'unsa komai nashi sunnan manzon Allah ne to kallonsa yana kiran ka zuwa ga sunna na batar an gane yawwa to haka ne ma'ane maka ishara ne to ka dinga sauraron su in malamai ne in kuma za ka yi mu'amala to ka yi mu'amala da su sai ka zauna lafiya sai ka zauna lafiya wayan ha'anil bid'ati kuma yana hani kallonsa yana hani zuwa ga bid'a tunda babu bid'a tare da shi duk abin da za ka ga ya bayyana daga wurinsa ko ya fito daga wurinsa sunna ne ina fatar an gane to kaga ina bid'a za ta samu wurin zama hmm kaga ba za ta samu wurin zama ba ko eh to wannan yana nufin ahlus sunna cikakke eh tunda ka san ahlus sunna da'awa ce kashi kashi wani zaka ganshi aqida ahlus sunna ne ta fuska itikadin sa to amma a mu'amala sai kaga dan bid'a ne gara ma kai mu'amala da dan bid'a da kai mu'amala da shi saboda makaryaci ne maha'inci ne da sauransu eh to ahli sunna na ƙarya ahli sunna bai ƙarya ahli sunna na cin amana ahli sunna bai cin amana a gane to haka zaka samu wani a mu'amalarsa eh sai ka ga yana bid'a mu'amalarsa ta kasuwanci mu'amalarsa ta aure mu'amalarsa ta zamantakewa to da yawa wasu zaka ga haka suke wani kuma a ibada kawai yake a halin sunna itikadin ma nasu bai da kyau kila ma bokanci yake amma kuma zai zo ya ce muku aishi a halin sunna amma yana sallah irin ta ahlus sunna azumi irin nasu aikin haji irin nasu nan kadai yake ahlus sunna amma a mu'amala zero a aqida zero a suluki zero to duk wannan ba a kiran su ahlus sunna cikakku an gane ahlus sunna ne a wani bangare sai ya zamo da aqida da ibada da mu'amala da suluki suluki shine akhlaq ɗabi'u irin su gaskiya amana kunya irin dai waɗannan ɗabi'u kyawawa to su ake kira da suluk mu'amala kuma abin da ya shafi rayuwa irin su kasuwanci aure da makamantansu to waye ma ahli sunna yanzu ke eh eh to ka gani to kaga wannan ya wajabta ma dole sai yayi karatu kenan to ya za a iya san waɗanga abubuwa kuma ya ɗabbaka su da jahilci kaga ai ba zai yi ba shi yasa babu ahlus sunna jahili na gaskiya babu shi su can a tarihin magabata ba a samu wannan ba eh ba a samu wannan ba watarku bid'atin barin bid'a afdalu min ibadati sanatin to yafi falala da kai ibada ta nafila ta shekara daya bid'a kwaya ɗaya a rayuwarka ka barta to yafi falala sama ka je kana wata ibada ta nafila tsawon shekara misali irin azumin litinin ko alhamis ko sadaka ko tilawan qur'ani duk wata ibada da wadda ba wajibi ba to barin bid'a yafi wannan falala inji abdullahi da abbas me yasa ya wannan magana eh me yasa ya wannan magana banda wannan eh banda wannan babban manufa wannan karama ce ka faɗa me babban manufar wannan magana me makasudinsa da kuma abin da yake nunawa hmm? eh akwai wannan dalili shine ita bid'a dole in kana yin tato akwai waɗanda kake batarwa waccan ibada ta nafila kuma falalan nata ya taƙaita iyakai to wanda ke kan bid'a duk sanda ya bar bid'a to sai an samu wasu suma sun bari a dalilin barinsa ko ba haka bane yau shehin ɗariƙa ya ce ya tuba sai ka ga da yawa cikin muridai su ma ta ana samun irin wanda ana samun irin wanda eh ana samun irin wannan wanda maganar tasa ta zo cikin littafi a shifa na alkadiyar maganar tana da tana da mahimmanci kwarai da gaske tana da mahimmanci da kuma littafin wannan sharhu usuli itiqadi ahlus sunna wal jamaa na allalaka'i shi ma ya kawo wannan magana waru iya abdullahi ibn umar an ga abdullahi da umar radiyallahu anhu ma yudiru na katahu yana zagayawa da taguwar safi makanin a wani wuri kawai aka gan shi ya rike taguwa yana ta kewayawa da ita yana ta kewayawa bai ce ba kowa komai ba fasu ila sai an ka tambaye shi ina abu me kake yi haka bakalin sai ce la'adari ni ma ban san abin da nake ba eh inni ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa'alahu fa fa'altuhu wata rana muna tare da annabi naga ya aikata haka shi yasa ni ma na aikata ni ma ban san dalili ba to ashe kaga sharadin ka ya aiki da sunna ba sai ka san dalili ba inda ya ta tabbata sunna ce ko ka san dalili ko baka san dalili ba kawai da an ce ma abu ya tabbata zaka aikata ne zaka aikata to haka sahabbai suke ka duba ba shi ba bai san me yake yi ba fa saboda shi abdullahi dan umar dama yana daga cikin masu bin manzan Allah sau da kafa hatta al'umuru ɗabi'iyya abubuwan da ba sa cikin ibada abubuwa na ɗabi'a to za ka ga hasu yana kwaikwayon manzan Allah ko zama ya ga manzan Allah ya yi ga wuri to in wata lalura ta sake baiwa da shi wannan wurin sai ya tsaya ya zauna in ya dan zauna sannan ya tashi ya wuce radiyallahu anhu shi sunna kowace iri ta manzo Allah baya bari da komi komi aikatawa yake yi to shi yasa sai suka yi bai tambaya ya ce to shi ma bai san hikima ba bai san kuma me yake yi ba amma ga dalilinsa ya ga annabi ya yi to shi ma shi yasa ya aikata to shi ma alƙazi iyad ya kawo wannan asari eh duk da malamai wasu suna magana akan ingancinsa wasu kuma suna kamar shi a shehu usmanu yana yawan kawo shi a littattafansa musamman duk lokacin da zai kwadaitar da mutane zuwa ga sunna to zaka ga yana yawan kawo irin waɗannan asaru ɗin eh kwarai da gaske wa kana ibn mas'ud radiyallahu anhu to dama su al'asar a malamai dama akan kawo su saboda isti'nasi musamman in suna dauke da wani sako eh to su ba a tsanantawa musamman game da ingancin su sosai eh kamar na maganganun annabi ko ayyukansa wa kana ibn mas'ud radiyallahu anhu yaqulu abdullahi dan mas'udin ya kasance na cewa alƙasdu fi sunnati khairun min al-ijtihadi fil bid'ati kwatantawa a sunna an gane a samu koda dai 50 a samu koda dai ba a samu 100 bisa 100 ba ko rabi an ka samu to yayi alheri daga kaje kana ta kokari cikin bid'a ka samu wasu ibadu na bid'a kai tai irin yadda zaka ga yan bid'a nayi kullun ka ganshi da carbi lazumin safe ga na yamma ga wazifa ga zikirin juma'a kullum cikin abubuwa yake amma duk biri a yake bai da lada amma shi yana ganin cewa bautan Allah yake yi su za ka ga suna tsadantawa sosai to amma duk abin da suke tun da ba kan sunna ba ne bai da ba'auni wanda ke kwatantawa a tafiyar sunna ya fi shi ko da bai zo da abin da ake so 100% ba ta fuskan mukarana tsakanin sa da wanda shi baya ma kan sunnan to ya fi shi ya fi shi to duk wannan gaga ana nuna maka illar bid'a da muninta sannan duk yadda ka ga yawan ibadar da bid'a kawai ne ya ruɗe ka wahala banza yake amilatun nasiba eh wahala kawai yake yi tun da ba lada to duk abin da kake ba lada to kaga ai wahalar banza kake yi eh to kokarin dan bid'a wannan ba ma'auni bane eh ko tsananin ikhlasin sa tunda dai bai da mutaba'a to aikin banza yake yi aikin banza yake yi dole sai ya samu mutaba'a sai ya hada da ikhlasin to mafi yawan su yan bid'a musamman na dariku zaka ga mutaba'a sun karasa amma bid'a zaka ga suna yin ta bil haqqi da gaske to amma ba koyi da manzon Allah to wannan kokarin da suke yi ba zai amfane su ba ba zai amfane su ba Allah ya lokaci yayi ko to ai mun ma kai karshe to Allah ya taimaka shi ma wannan asar na Abdullahi dan Mas'ud ya zo a Sunanud Darimi a muqaddimarsa ya kawo shi Allah ya ba mu ikon koyi da waɗannan magabata da kuma tsare mu daga rudin shaidan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe wani satin kuma zai kawo na tabi'ai wannan na iya sahabbai ne subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah بسم الله الرحمن